الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata goma ga watan jumadal akhira shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya daidai da uku ga watan daya shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinn wash shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa mu shiga mu ci gaba da karatu akwai tsokacin da na so na yi shi tun jiya allah maɗaukakin sarki bai nufa ba a sai yau shi ne game da abin da ya shafi a wannan abin da muke ciki na kirsimeti da kuma sabo shekara abu ne da ya kamata a ce a matsayin na musulmi muna ɗora komai a matsa a mizani na shari'a kan mai hukunci a kansa kai musulmi kana da ƙa'ida da Allah maɗaukakin sarki da manzansa suka baka shine duk abin da za ka yi kana kallonsa ne a mizanin Allah yana so manzansa ya yi umarni a yi kai Allah maɗaukakin sarki baya so manzansa bai umarni da shi ba ko ya hana ka guje shi wannan shine mizanin kowanne musulmi na gari da zai tsora duk aikin da zai gabaɗe sawa'un na duniya ne ko na lahira kusan duk shekara malamai sukan fito su yi faɗakarwa su nusarwa su yi bayani da gamsassun hujjoji alƙur'ani suke karantawa da hadisai da kuma maganganun malamai ba ra'ayinsu suke faɗa ba akan menene hukuncin musulmi ya fito ya rinka ƙoƙarin taya kiristoci murnar kirsimeti ko sabuwar shekara sun duk shekara sai malamai sun irin wannan bayanin to amma ya lil asab sai kaga duk shekara abin inda ka san wutar daji ƙara hauhawa yake sai ga mutum a matsayin sa na musulmi mai hankali sai kaga suka ma yake shi gani yake wanda zai ce ba za a ce ba za a yi wa kiristoci barka da kirsimeti ba ko abin da ya kama da haka gani yake kamar wani dan tsanani ne dan zafi ne dan wuce gona da iyaka ne a cikin addini gaskiya ne alhaji rabi akwai yan shi'a da yawa amma akwai wanda ma ba yan shi'an ba da yawa da sunan boko wai shi wayayye wallahi wannan wayewa ce da za ta tsinda maka cikin wutar jahannama wallahi in uwa wayewa ce da za ta kai mutum cikin wutar jahannama wato bangaren abin da ya shafi kirsimeti da wannan abin da suke kira sabo shekara abu ne da yake da alaka da aqida ɗan uwa abu ne da yake da alaka da aqida ita kuma aqida abu ne da yake musulunci ne ko kafirci musulunci ko kafirci saboda haka duk lokacin da kake cewa kana taya su kirsimeti murnar kirsimeti kamar abin da kake cewa kana taya su murnar haihuwar Allah kenan dan duk kirista aqidarsa shine annabi Isa menene Allah ne ba haka bane yan uwa duk kirista aqidarsa annabi Isa inda kirista ne wannan shine aqidarsa shine annabi Isa Allah ne ko ɗaya daga cikin alloli guda uku to suna murnar zagayowar haihuwar annabi Isa kai kuma sai ka ce kana taya su murnar zagayewar haihuwa annabi isa kana taya su murnar zagayewar Allah kenan kana da kidar an haifa Allah kenan dan ko ana fata mun fahimci hakarin abun ko abu ne da yake da alaka da aqida abu ne da yake da alaka da imanin ka wallahi ba abu ne na sako sako ba duk abin da yake da alaka da kai tsakaninka da wanda ba musulmi ba addinin musulunci ya tsara maka yadda zaka yi idan ma'amala ce ta yau da ta yau da kullun ka kyautata masa ka yi masa abin da yake mai kyau ka jawo hankalinsa ma ya shiga addinin musulunci amma banda addini banda addini Allah madaukakin sarki ya umarce mu da babu laifi ka kyautata wanda ba musulmi ba ba a hana ka ba an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim haka Allah madaukakin sarki ya faɗa idan ba shi da lafiya ka je ka duba shi idan wani abu na jaje ya same shi ka je kai mai jaje idan ma mutu aka masa kaje kai masa sori sori duk babu komai duk babu komai addini bai hana ba annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da kafarsa mai albarka ya tashi ya ji ya duba dan gidan bayahudi dan bayahudi ne da yake masa aiki ya kwanta rashin lafiya annabi zai duba shi to kaga duk wannan abu ne da yake da alaka da mu'amalat ne wa kullu amma addini wallahi babu babu mujamala a cikin addini babu compromise a cikin addini kace wai zaka sassauto dulau tu dihi fa yudilu babu wannan a cikin addini addini guda ɗaya ne inna dina inda Allah islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min haka Allah madaukakin sarki fada ibn jarir tabari yake cewa Allah madaukakin sarki a wannan ayar abin da yake nufi shine duk wani addinin da ba musulunci ba kai kokarin rayuwarka akai ka tafi da kanka akan sa ce to Allah ba zai karɓa maka wannan aikin ba kuma huwa fil akhirati min al khasirina zai kasance cikin tabaku a cikin ran tashin alkiyama imamu mujahid ibn jabar alaihi rahmatullah yake cewa fadin karkashin fadin Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza marru bil lagwi marru kirama yake cewa abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da wannan shine ayadul kuffar shine idin kafirai idodi na kafirai da suke yi yace duk musulmi baya sauraron su baya tsawa baya tsawa ya tsaya tabarna ko abin da ya kama da haka wannan ba daidai bane yan uwa tsakaninka da wanda ke ba musulmi ba abokin aikinka ko wanda kuke alaka da shi ta kasuwanci ku yi alaka ta kyautatawa amma abin da ya shafi addini ka kauce masa amma sai ka ga mutum a matsayin sa wai musulmi ne mabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tare jijiyar wuya wai dan me ba za a taya kristoci murna ba dan me ba za a taya kristoci abin nan din shekara ba yanzu shekaran shekaran jiya duk wanda yake garin da ni dai naji karfe 12 dare wallahi dan tashi daga bacci ana ta buga abin nan ba yanzu wannan abin dan Allah ya kuwa ana aikinsa kana ji arna ne suke wannan abin nan kusa kusa da mu haka inda zaka iya jiwo wannan abin an yi akwai arnan da za su yi wannan abin kuwa sanan bacci ƴan uwanmu ne fa suke yi ba musulmi ne fa zai tashi daga nan fa in ana gobe za a yi sabo shekarar na fi tafi sabon gare zai kwana a can ya tafi sabon gare zai kwana a can dan ai bikin da shi shi ba ya ci banza ya more musulmi ba musulmi wallahi in uwa ba abin dariya bane wannan abu ne da ya shafa aqida imanin mutum mutum zai mutu ba imani mutum zai mutu ba imani ya tashi ya ganshi a cikin kafarai Allah ina ga muku ƴan uwa gwanda mutumin da yake shan giya mutumin da yake zina da mutumin da yake duk wani laifi da ka sani da mutumin da zai asara imaninsa mafi karanci shi wanda wanda yake aikata manya-manyan zunubi zaka ce masa yayi manya-manyan zunubi idan ya mutu Allah madaukakin sarki zai sa shi a wuta idan bai samu ceto ba ya masa azaba gurgurdan abin da ya cancance shi a fito da shi akai shi aljanna saboda akwai asalin imani a zuciyarsa amma mutumin da yake kokarin gurbata aqidarsa yake kokarin lalata imaninsa wannan fa imanin zai rasa gaba daya to shi sa lalle yawa muna buƙatar mu kafa a cikin abin da ya shafa aqida gaskiya akwai buƙatar karantar da aqida sosai musulmi su fahimci alwala wal bara yi wala'i ana yi wa Allah maɗaukakin sarki wala'i ne kawai duk abin da yake ya shafi duk wanda kake mu'amala da shi kake son sa kake kaunarsa a cikin zuciyarka kana son sa ne saboda Allah ya so ya ce a so shi kuma saboda shi ma ya so Allah duk wanda baka son sa kake fito na fito da shi baka son sa ne saboda baya son Allah da manzansa shine wala'i ba da bara'i yan uwa wannan wannan abin da ya taso na siyasa jam'iyyar APC sun yi muslim muslim ticket dukkanin kiristocin najeriya menene matsayin su yanzu suna goyon bayan wannan abu ba sa su inda za ka gane aƙidar su suna da tasa aƙidar ke ba sa bukata ba sa su yaƙar abin suke kuma kullum a cocinan idan sun je abin da suke faɗa kenan ba za su yi musulmi suke ba abin da suke faɗa kenan me laifin saboda tsaye da musulmi da musulmi mu bari ka fahimta mu bai sa ba ma fahimta irin waɗannan abubuwan da yawa ƴan uwa yanzu kun ga sheki jeje ne ko shekarar jiya tsohon shugaban ƙasa Obasanjo ya fito da wasiƙa yake cewa a zaɓuwa Peter Obi saboda alkufur milla wahida kafirci duk addini ɗaya ne a cikin ƴan takarkarin akwai wanda ya kamata a ce Obasanjo ya nuna ba wannan ba saboda ya masa hidima ya masa kaza ya masa kaza ba haka bane amma babu ruwansa da shi duk wancan shi ya jiyo addinin sai yake kallo yanzu kirista ne shi shi ma kirista ne shi ne kawai mu ba ma kallon irin waɗannan yankuwa saboda Allah duk abin da ya shafe sai ku ga muna rawar jiki a kansa da sauransu ba a ce kama kyautata musu ba amma addini suna fifita addininsu akan komai amma mu kuma sai kaga addinin namu shine baya wa mutum da sunan shi waye ne shi dan boko ne sai ga yana kokarin wasu kan mutane kun fiye zafi addini kun fiye tsananta kun ba a zafi addini ba a me za a yi zafi sosai akwai wanda za ka a coci ma wannan kamar wanda irin wanda ka faɗa ne galibi yan shi'a ne duk shekara da wannan suna zuwa kusan fiye da shekara goma duk kiristan wannan shekara ma sun je duk kirsimeti za su je coci a yi da su da katon rauni ga mutum a coci suna Allah uku ne a gefe su kuma suna zikiri a gefe ko kuma suna kan wallahi kuwa ka je ka shiga cikin da ake cewa Allah uku ne ka zauna kuma kana taya su murna kuma ka ce kai ne masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah madaukakin sarki ce takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu haddan an da'u lir-rahmani walada sama da ƙasa da duwatsu duk kusa suke su kekkece su yayyage su riddige saboda an ce Allah uku ne saboda an ce Allah yana da da amma inda ake wannan abun inda ƙasa take kusa ta tsatsage ka shiga kai kuma ka ce masoyin Allah ne kuma ka nan ka zauna ana tai kana jin daɗi zuwa kai ba ɗaukar ƙafa ka tafi ba ɗaukar ka aka aka ka zuwa kai da yardarka yan wa Allah maɗaukin sarki ya samu dace amma lallai sai mun yi wa kanmu karatun tanisa akan abin da ya shafa aqida aqida tun tafi komai idan ka mutu babu imani wallahi idan mutum ya shiga wuta ba zai fita duk mutumin da ya mutu babu imani idan ya shiga wuta har abada wallahi ba zai fita ba shine abin da nake ji mana tsoro yan uwa shi sa mu yi kokari mu dasa ayyan maqida da tauhidi menene musulunci me Allah yake so me Allah baya so menene idan muka yi zai kartan mana zai ya kusa mana imanin ko menene mu guje shi dan ko Allah ya samu dace wa alaikum assalam na? eh malamai sun ce inda abin da ya shafi yanka ne na kirsimeti ba za a ci ba amma dai wasu suka ce in kyaututtuka ne na furut da sauransu za a ci wasu suka ce corporate ne ba za a ci ba tun yadda yana da alaka da kirsimeti saboda haka ni ina gani idan kana da wani makauci ko wani wanda yake kuna alaka da shi ya baka wani abu na kirsimeti ka karba don kai sai kai masa wulakanci ka aje amma ka kai amfani da shi ya wannan shine shine ihtiya idan ka tsira da addininka Allah ya samu dace yan uwa zamu tashi wa minan nasi man yu'jibu bimalihi wa ghinahu falyaqra qawla Allah ta'ala malai ce daga cikin mutane akwai wanda shi kuma abin da yake ja masa al'ujubu shine ya rinka birge kansa ko ya rinka ji da kansa shine bimalihi yana yi ne da dukiyarsa da ya tara wa ghinahu da wadatar da Allah ya bashi malaiti falyaqra qawla Allah ta'ala irin wannan ya karanta fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah lalle ku mabukata ne zuwa ga Allah madaukakin sarki gaba ɗayan ku duk dukiyar mutum duk wadatar sa zaka samu akwai abin da yake bukata a wajen Allah madaukakin sarki wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shine al-ghaniyu kuga sai aka washi da alif da lam alginal mutlaq kenan eh alginal mutlaqa ita ce wadatar da take sakakkiya wanda talauci baya biyo bayan ta kuma da talauci bai riske ta ba amma dukkanin wadatar mu zaka ga da baka taso asalinka da kuɗi ba haka ne yadda ka fito daga cikin mahaifiyarka mutum ko wando ba shi da shi ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an haka kuke haka muke fitowa daga cikin cikuna mahaifiyarmu to amma a hankali sai Allah madaukakin sarki ya bashi kuma watan wata rana mutum yana da shi yana da shi yana iya rasawa amma banda wadatar Allah da can babu bata riske ta ba kuma nan gaba babu bata riske ta ba subhanahu wataala shine huwal ghani shine mawadaci alhamid kuma wanda yake abun godewa wa qaul wa qaul rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan ya kamata a karanta masa ko ya karanta fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu yayin da wani mutum yana tafiya tu'jibuhu fi hullatin a cikin wata alkabba tu'jibuhu nafsuhu kansa da kansa yana burge shi ma'ana yayi kulliya yayi kawa to nan kulliyar da sai yake burge shi eh sai yake takama da ji da isa saboda wannan kulliyar murajjilun jummatahu ya taje gashin kansa gashin kansa ya zubo har gadan baya ya taje shi ya gyara shi yana killi iz khasafa Allahu bihi kawai sai Allah madaukakin sarki ya dara kasa sai shige ciki sai aka yi girgizar ƙasa da shi shi shi kadai sai shige cikin ƙasa annabi ya ce fa huwa yatajaljalu ila yawmil qiyamati zai ci gaba da tafiya yana gangarawa yana shiga cikin ƙasa har sai ran tashin alƙiyama me yayi al'ujub ujubu kawai yan wajiji da kai Allah madaukakin sarki ya masa haka wannan hadisi mutafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa minan nasi daga cikin mutane mai yu'jibuhu bi ibadati mai yu'jibu bi ibadatihi akwai wanda shi kuma bautar da yake wa Allah ne zai rinka gani cewa kamar bashi ma yake bin Allah ya lalle ya cancanta Allah ya masa wani abu na musamman akwai daga cikin mutane yan uwa wanda shi idan yana ibada gani fa yake bai kamata komai komai ya same shi ba ma'ana duk wani abin ki bai kamata ya same shi ba saboda yana wa Allah abin da yake so ina fata mun fahimta to kaga wannan duk wanda ransa yake raya masa wannan to ya sauye istighfari ya tuba saban Allah ne wannan karin ajin haka a cikin zuciyarka saban Allah ne saboda wanda suka fi kowa bin Allah subhanahu wataala manzanni da annabawa Allah ya fi jarraba su duk wani bala'i da masifa Allah ya fi dora musu ashaddu nasi azab bala'an al-anbiya haka annabi ya faɗa wanda suka fi kowa tsananin bala'i da shiga cikin jarraba annabawa ne to dan ka ba Allah kayi sallah kayi kaza sai ka rinka ji cewa dan me zai yi maka kaza shi sa zaka ga galibi wanda suke arna ba musulmi ba idan Allah ya musu abu sai sarka cewa wai wai wai wai wai wai suke tambaya wai wai Allah suke tambaya wai wai me yasa Allah zai musu haka me yasa sai su da sauransu to kaga wannan babu babu me da labari zuwa ga Allah madaukakin sarki a cikin sa kwata kwata to kai ma idan kana kokari ka ji cewa bai kamata a yi maka abu kaza ba to lalle wannan imanin ka akwai matsala a cikin sa eh amma ka ranka ibada kana ji ibadan ma ta karɓi tukunna shi ne mataki na farko ba ba bai ka rinka ji kana ji Allah ya kamata ya baka wani ba a'a da kai din Allah ya karba shin zaka yi wa Allah tilas dole ya karba abin da kai ne baka isa ba to shin da kai ma Allah subhanahu wataala ya gode wannan aikin da kai shine abin da ya kamata ka fara tambayar kanka malai ce wa hadha inna ma utiya min jahlihi yace irin wannan abin da ya kai shi zuwa ga wannan shine jahilcinsa da rashin saninsa li annahu la yadri aqubilat ibadatuhu am la saboda bai sani ba ibadarsa ta karbu ko bata karbu ba shine fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wallazina yu'tuna ma ataw sayce be wa qulubuhum wajilatu annahum ila rabbihim raji'una sune irin mutanen da suke duk abin da ya kamata su yi sun yi shine yu'tuna ma ataw duk abin da ya kamata su yi sun yi sun bautata wa Allah madaukakin sarki yadda Allah madaukakin sarki yake so amma sai Allah ya ce wa qulubuhum wajilatu amma tare da haka zuciyarsu fa a cikin tsoro take da firgici tsoro suke ji annahum ila rabbihim raji'un shi sa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye na Aisha ce take cewa ita tana gani ai wanda kawai suka yi zina ne suka yi saban Allah suke tsoron haduwa da Allah sai annabi ya ce ba haka bane su ne wanda suka yi aikin kirki suka yi sallah suka yi azumi suka yi kaza amma tana jin tsoro Allah ya karba ko bai karba ba shi sa duk lokacin da kai ibada ka rinka halatto da wanda a cikin zuciyarka shin Allah ya karba ko bai karba ba wannan zai fi sawa ka ƙara dagewa ka yi mai kyau a gaba ba za kuma ka yi jiji da kai akan ibada ka ba amma duk lokacin da kake ji ka cancanci wani abu kai ai alhamdulillah na yi sallah azhar a cikin jami'i na yi al'asr na yi magarba na yi isha na yi rawatib ina azumin nafila na ba da sarkar naira ɗari na yi kaza alhamdulillah yau dai kuma ko yanzu na mutu kenan duk wani abubuwan da kai idan Allah ya rubuta shi ya ce ba zai karɓa ba ga yamin wanda ya sai karɓo ka ga yamin lauyan da za ka ɗauka ya je tsaye a gaban Allah ya ce sai an baka haƙƙinka akwai babu ba yi wa Allah haka babu abinda Allah subhanahu wata'ala yake so a cikin ibada ɗan uwa kamar kaskantar da kai babu abinda Allah yake so kamar wannan kan nuna kai ba kowa bane kai ba kai komai ba kai shi isa malamai suke cewa duk duk wani abu da ka san kai yana buƙatar godiya idan kai aikin alkhairi kana buƙatar ka gode wa Allah da ya dace da kai kai wannan aiki to ita kanta godiyar da Allah ya baka dama kai tana buƙatar wata godiyar an fahimta yabuwa ita ma wannan godiyar da zaka tana bukata wata godiyar to kaga ko da yaushe ba za ka goshi a cikin me ba gode wa Allah madaukakin sarki abinda ake bukata kenan wa qala masrukun rahimahullahu ta'ala al masruk masruk ibn al ajda al kufi ɗaya daga cikin manyan manyan malaman tabi'ai shi wannan masruk ne daga cikin waɗanda malamai suke ce musu al mukhadramuna al-mukhabbaramun wanda suke wanda suka ci zango biyu kenan shi ya musulunta tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin annabi ya musulunta ya fara addinin musulunci amma bai samu damar zuwa ya haɗu da annabi ba ina fata fahimta shi sa shi ba za a ce masa sahabi ba sai dai tabi amma kuma ya rayu da wasu daga cikin sahabbai da yawa to su ne al-mukhadramuna yana ɗaya daga cikin manyan manyan malaman tabi'ai ana ce masa masruq ne saboda malaman tarihi suka ce yana karami an sace shi daga baya kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana wa iyayensa shi ya dawo gaban iyayensa shi sa ake ce masa masruq wanda aka sace kenan sunan ai daga saraka ne ko saraka sata kenan to masruq abinda aka sace kenan sunansa kenan shine ke cewa kafa bil mar'i ilman ya ishi mutum samun ilimi mai yawa mai girma ay yakhsha Allah ya kasance mai tsoron Allah tsoron Allah kadai ya ishi mutum ya kasance cikin masu ilimi dan daman sima ko siffa ta masu ilimi da Allah ya bayyana shine mai inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama inna ma yakhsha Allah min ibadihi kadai wanda suke jin tsoron Allah daga cikin bayansa sai sai al'ulama su ne wanda suka san Allah to shine ke cewa ya ishe mutum ya zamto mai ilimi ya kasance yana tsoron Allah madaukakin sarki duk ilimin da babu tsoron Allah to wannan jahilci sunansa Allah ya mana tsari da shi wa kafa bil mar'i jahalan ya ishe mutum kuma jahilci ya kasance babban jahili ai yu'ji ay yu'jiba bi amalihi ya kasance yana jiji da kai da wani aikinsa yi wani aikin kirki zai rinka ji shi ya cancanci wani abu na musamman daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Malai cewa an Umar radiyallahu anhu qala an karɓo daga sayyidina Umar Allah ƙara masa yarda ya ce min inna min salahi taubatika na daga cikin abin da nuna maka tubanka ya inganta an ta'arifa zambaka shine ka gane zunubinka kasancewa kai mai laifi ne kai mai zunubi ne kai itirafi ومن صلاح عمل ومن صلاح عملك na daga cikin abin da zai nuna kuma nagar nagarcin aikinka aikinka nagartacce ne mai kyau ne shine an tarfada ujubaka shine ka kai watsi da jiji da kanka wannan shi zai nuna maka aikin da kai insha Allah ta'ala Allah zai karbe shi kai aiki ka ji baka ji cewa eh wannan aikin lalle yanzu ya karbu lalle na musamman ne lalle ya kamata a maka wani sakamako a'a kai shi amma kana da shakka da tsoro a cikin zuciyarka shine an tarfada ujbaka wannan jiji da kadin ya kasance babu shi a cikin ranka wa min salahi shukurika daga cikin abin da zai nuna nagartaccen godiyarka ga Allah madaukakin sarki kai ingantacce godiya ga Allah shine an ta'rifa taqsiraka shine ka san gazawarka a wajen Allah madaukakin sarki eh ko doshe ka rika jin kai mai gazawa ne kai mai gazawa ne a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya umarce ka to hakan zai rinka baka dama sai kan gode wa Allah subhanahu wataala a cikin ayyukanka wa qala mutarrif ibn abdullah rahimahullah ɗaya daga cikin tabi'ai mai suna mutarrif ibn abdullah ibn shikhir za ku rinka jin sunansa shi ne mutarrif ibn abdullah ibn shikhir al-basri shi ma dai ɗan ƙasar iraki ne shi ma tabi'i ne daga cikin malaman tabi'ai shi wannan tabi'in yana ɗaya daga cikin malaman da suke abinda malaman tarihi suke rawaito yana ɗaya daga cikin wanda Allah maɗaukakin sarki yake karɓa addu'a sai dan sun yi irin irin irin sai ake ce musu mujabud da'awa su kada ka bari wani abu ya haɗa ka da su su ma addu'a dan sai ka samu matsala eh suna nan kuma har yanzu ba za a rasa irin su ba sai dai sun yi karanci ne saboda sabo yayi yawa a cikin mutane amma ba za a rasa irin su ba wata rana suka yi samu sabani da wani mutum sai mutum ya masa kage ya masa ƙarya shine sai daga hannu ya ce Allahumma in kana hadha kadzaban fa amitu sai ya ubangiji wannan inda ya ƙarya yake mu abin da ya faɗi Allah ya kashe shi fa kharra mayita nan take wallahi sai mutum ya faɗi sai mutum ya faɗi mutu nan take nan take to da aka ji aka wa shugaban a lokacin ya kira shi yace an ce kai kisan kai sai ni ban yi kisan kai ba na roki Allah ne kuma ya dace da ajalin sa na roki Allah ne kuma roƙon Allah ta wajen ya dace da ajalin sa sai ya faɗi ya mutu to yana ɗaya daga cikin mutanen da sun yi addu'a Allah madaukakin sarki yake karba bayan Allah kenan nagari mutum yana so ya zama haka dole sai ya kauce abubuwa da yawa sai ya kauce cin haram eh sai mutum ya daina cin haram kwata kwata sannan sai mutum ya kauce wa ƙarya da zambo da kallace kallacen maza duk irin wannan abubuwan na saban Allah sai mutum ya kauce musu idan ka ba Allah madaukakin sarki idan ka roki Allah sai Allah ya baka Allah ba mu iko shine yake cewa la'an abita na'iman wa asbahu nadiman yace ni na kwanta na yi ta bacci har gari ya waye wa asbahu nadiman in tashi ina nadama akan abin da ne ban tashi na yi kiyamar laila ba na yi asarar lokaci na na yi haka in tashi ina nadama ahabbu ilayya shi yafi alkhairi zuwa gare ni min an abita qa'iman wa asbahu mu'jiban sama da na kwana ina sallah na kwana ina ta kiyamar layli amma kuma an tashi ina mai jiji da kaina ina ina ina ji cewa ai alhamdulillah yau dai mu kuma shikenan sai sai matakin wali wali walitantaka ma'ana mutum ya zama wali kenan mutum ya rinka jin shi na musamman yace to gwanda ya kwanta ya ta baccin sa da safe ya tashi na dama yace kash amma wannan abin da ne ban kyauta ba ban na dama mai kyauta ba ce ban tashi na yi kiyamar laili ba yace to wannan fi masa alkhairi sama da kwani na kiyamar laili kuma ya tashi ya rinka jin shi na musamman ne ina fata mun fahimta to kun ga da azumi sai mun rinka tsarkake niyoyin mu kenan ko yawwa sai mun rinka tsarkake niyoyin mu musamman da azumi yadda ake kwana ana kiyamar laili mutum sai ya tashi da safe ya ce ai je kwana muka yi muna sallah wallahi kuwa wani ai sai ai sai yanzu na tashi sha ɗaya sha ɗaya sai sha ɗaya safe na tashi sai saboda ka san limamu na jiya sai karfe biyu maka gama sallah sai karfe uku kaga waya tambaye ka wannan waya tambaye ka wal atu'allimuna Allah bi dinikum shin kuna sanar da Allah addini ku ne bai sani ba kaga wannan yake nan kayi aiki ka wahala kuma zaka tashi ka lalata aikin ka da safe saboda ka sai mun sai barin kokari mana yaki da shedan shedan baya son mu da alkhairi kwata kwata duk wani alkhairi shedan kokari yake raba mu da shi mu kuma yi kokari mu ga mun yi yaki mun tabbatar da alherin nan Allah madaukakin sarki ya karba mana وروى عن عائشة رضي الله عنها حكى الرويت دغنا عائشة اور مؤمنين الله كرم تيردا تتي أن رجلا سألها wani mutum ya tambaye ta faƙala ya ce mata a alamu anni muhsinu ya ce da na Aisha yaushe zan gane cewa ni mai kyautatawa ne na yi abin da ya dace ƙalar ce ta ce idza alimta annaka musibu duk lokacin da ka gane ka munana ba kai kyauta ba to shine a lokacin za ka fahimci cewa ka kyautata sai ce mata wa mata alamu anni musibu to washe din kuma zan gane cewa na muna na nayi abin da ba daidai ba sai ta ce idza alimta annaka musin idan ka gane cewa kai mai kyautatawa ne kamar zaurance ko abin da take gaya mata shine duk lokacin da kake ji a cikin zuciyarka ka gaza baka kyauta ba kayi abin da ba daidai ba to wannan alaman dacewa ne an fahimta yan uwa amma duk lokacin da kake ji kai alhamdulillah eh aini nayi abin da ya kamata to a lokacin kuma akwai matsala ta tare da kai shine abin da take nufi yan uwa na fata an fahimta shine abin da take nufi wa qala al-bukhari imam al-bukhari alaihi rahmatullah yace qala ibn mulaika ibn mulaika yace adraktu 30 min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ibn mulaika tabi'i ne yake cewa na riski mutum 30 daga cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yace dukkaninsu ya khafu nifaqa ala nafsi kowanne ɗaya daga cikin su tsoro yake ji kada ya kasance daga cikin munafikai tsoron munafinci yake ji akan kansa yan uwa fahimci abin wato yadda sahaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke wanda da yawa daga cikin su Allah ya ba su aljanna amma duk da haka suna jiwa kansu tsoro kasu kasance daga cikin munafikai ba fa suna ciki bane ku fahimta ba suna ciki bane a'a taka tsantsan ne aikin su bai ruɗe su ba yawan sallar su yawan bin Allah su bai ruɗe su ba a'a su tsoro tsoro suke jiwa kansu ma kada su kasance daga cikin munafiki to kaga mutum mutumin da yake jiwa kansa wannan tsoron zai wa Allah jiji da kai ba sai wa Allah jiji da kai ba shine abin da yake so kai mu zuwa gare shi mutumin da yake jin tsoron munafunci ma to taya ma za a yi sake rinka je cewa shi na musamman ne tare da cewa fa Allah madaukakin sarki ya ba su aljanna kuma sun karanta ayoyi amma ba su miƙe ƙafa ba ba su miƙe ƙafa ba wannan ya ishe ka ka gane haka sayyidina Umar ibn al-Khattabi Allah ƙara masa yarda da ya samu Huzaifa yake tambaye sa cewa yana cikin munafikai sayyidina Umar fa yake tambayar Huzaifa cewa dan Allah ina hada ka da Allah ka ga mun munafikan da Annabi ya baka list din su ya ga maka su dan Allah ina ciki sayyidina Umar sayyidina Umar wanda Allah madaukakin sarki ce Abubakar fil janna Umar fil janna Uthman fil janna Ali fil janna yana ciki Annabi yana cikin gona ya shiga ya zauna sayyidina Abubakar yazo akwai mai jiran kofa ya kwankwasa kofa ya ce waye ya ce Abubakar ne ya je ga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Annabi ya ce e idallahu wa bashiru bil janna kace masa ya shigo kace kuma dan aljanna ne shi kai waɗannan mutane sun dace sayyidina umar shi ma yazo yaje annabi yana cikin wani dan rami haka ya zira kafa sai yaje shi ma yazo na kusa da annabi ya zira kafa sayyidina umar yazo mai jiran kofa ya tambaya ya ce waye ce umar ne je gaya wa annabi annabi ya ce ka je ka ce shigo shi ma ka ce dan aljanna ne shi sayyidina umar haka ya shigo shi ma ya zira kafarsa a cikin kafar sayyidina abubakar da sayyidina da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to yanzu wannan mutumin da Allah madaukakin sarki ce masa dan aljanna ne kuma annabi ya gaya masa amma yana jiwa kansa tsoron munafunci yan uwa an fahimta yanzu ni da kai wace mana yan aljanna ne ba ma a ce mana yan aljanna ba a ce ma kawai ka tsira wa ya taba gaya mana wannan kai yanzu ko ji kai daga sama ana cewa wani kaɗan aljanna za ka ce wallahi shaɗan ne don ka san aikin da kake yi Allah kawai ina cikin ɗakin ji wani yana cewa ai kai ɗan aljanna zan ce ƙarya kake shaɗan don kowa ya san kansa kowa ya san kansa to haka ya kamata mu kasance kada mu sake aikin maru irin da mu duk lokacin da kake ji kai aikin kan alkhairi na musamman ne kafuwa na kafuwa ne wallahi ka bata e kafuwa ne wani mutumin banza ne wani kaza yake wani kaza yake ai kai kafi shi wallahi kai wallahi mutumin banza ne kai a lokacin kada mu rubuta aikin kwata kwata Allah madaukakin sarki wallahu a'lamu bi man ittaqa Allah shi yafi san wanda yake tsoron sa قال أبو الليث السمرقندي رحمه الله أبو الليث السمرقندي الله يمسى رحمه yake cewa man arada an yaksira al-uzba uzba fa alayhi bi arba'ati ashiya duk wanda yake so ya lalata ya karya jiji da kai a cikin zuciyarsa to akwai abubuwa guda hudu da ya kamata ya kiyaye awwaluha na farko ayyara tawfiqa min Allah ta'ala ya sani dacewa daga Allah madaukakin sarki take fa in ra'a fa in ra'a tawfiq fa idza ra'a tawfiqa min Allah ta'ala duk lokacin da mutum ya sa wa zuciyarsa cewa idan kai wani aiki na alkhairi Allah ya datar da kai kai shi ya gane haka a cikin zuciyarsa fa innahu yashtaghilu bishukri wa la yujibu bi nafsi to zai shagalta ne wajen godiya ga Allah madaukakin sarki ba zai rika jiji da kansa ba ma'ana wannan aikin da ne na ibada ko abin da Allah ya bani wanda zai sa ka jiji da kai wa ya datar da kai ka samu ba Allah bane to tunda Allah ne baka ya kamata kai ne kenan godiya to yanzu duk abin da ka samu na godiya idan ka ƙara samu sai idan ka ƙara samu na alkhairi sai kai godiya ka ƙara samu sai kai godiya baka da lokacin jiji da kai aikin ka yanzu zaka shagalta ne wajen gode wanda ya dace da kai shine abu na farko da ya kamata mu gane barin kasa cewa Allah subhanahu wataala shi ya dace da mu muka aiki wasani na biyu ay yanzura ila an'ama allati an'ama Allah biha alayhi ya rinka kallon ni'imomi kala kala da Allah madaukakin sarki ya masa su fa idza nahara fa idza nazara fi na'ma'ihi idan yana kallon ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya masa ishtaghala bi shukri alaiha nan ma zai rinka kokarin shagalta wajen godiya akan ni'imar da Allah ya masa wastaqalla amaluhu zai kuma san cewa ba zai karanta aikin sa ba wai aikin sa ne yasa Allah madaukakin sarki bashi abin da yake bashi saboda haka wala mai uzibihi ba zai rinka mai jiji da kai da wannan aikin nasa ba karin a kallon ni'imomin da Allah da Allah madaukakin sarki ya maka iskar da kake shaka ruwan da kake samu lafiyar da kake da ita idan da Allah ya ban maka jin da kake yi bakin da kake iya magana duk waɗannan ba akwai wanda ba su da shi ba duk akwai nawa ka bayar Allah ya baka eh dukkan lissafa duk waɗannan abubuwan nawa ka bayar Allah ya baka yanzu da muke zaune a cikin masallacin da muna karatu akwai wanda suna gadan asibiti akwai wanda an ka je ka ganshi wallahi ba za ka ƙara kallon sa ba duk jikinsa ya sabule saboda ya kone akwai wanda kafarsa ta cire akwai wanda baya ji akwai wanda baya gani akwai wanda baya kaza kai mai kai Allah ba maka abubuwanka to shin kana godiya akan wannan abin da Allah ya maka to sai ka shagalta da godewa Allah madaukakin sarki ba da jiji da kai akan wani aiki da kai na ibada Allah ya samu dace wa thalithu abu na uku ay yakhafa Allah ya taqabbala minhu abu na uku shine mutun ya rinka jin tsoron shin ma fa Allah ya karba masa ya rinka jin tsoron kada ma ya ji aikin da Allah bai karba ba fa'idan shi ta galibi haufin ƙabuli duk lokacin da mutum ya shagalta wajen tsoron aikin da ya an karɓa ko ba a karɓa ba la yi ujibu bi nafsihi ba zai jiji da kai da kansa ba warrabiu abu na hudu ayyan zura fi zunubihi allati aznaba qabla zalik ya rinka kallon zunubansa da ya riga yayi kafin wannan lokacin da ya aikin alkhairi ba aikin alkhairi kai ba za ka jiji da kai da shi to ka tuno kuma tabargazar da kai a baya idan da Allah zai dawo da wannan tabargazar taka ya ce sai an kama ka a kanta to ya kuma za ka yi kenan an fahimta kaga dole ka shafa kanka ruwa kenan yanzu na yi aikin alkhairi ina ji aiki ya kamata a yi wani sakamako to abin da kai kuma a baya mai aka yi maka ka je ka tafka wani abu wanda kai kanka san da a ce mutane za su ganka da ka shiga uku ka lalace amma sai Allah ya rufa maka asiri kuma ko a lafiyar ka baka gani ba baka gani haka Allah ba daukan sarki raba da kai salin alin ka tafi maybe kuma ka istighfari Allah ya karba to wancan zalubin shi kuma ba ina fata fahimta saboda haka idan kai aikin alkhairi zaka ji da kai sai ka tuno sabanka a baya zai taimaka maka wajen rage dogon buri akan ka ji kai na musamman ne yace fa idza khafa an turajjaha sayi'atuhu ala hasanatihi dan mutum yaji tsoron zinubansa za su iya rinjayar kyawawan ayyukansa faqad qalla ajabuhu to zaka samu jiji da kansa ya karanta wa kaifa yu'jibu al-mar'u malace to tiya ma za a mutun yazo yana jiji da kai bi amalihi da aikin sa wala yadri ma za yakhruju min kitabihi yawm al-qiyamah bai sanya littafin sa zai fito baran tashin al-qiyama duk ka gama cewa kai ibada kai kaza kai kaza idan Allah tashi kiyama sa ka san adama za a baka littafin ka ko a hagu ka san wannan lokaci ɗaya ne lokacin jiji da kai shine idan aka ce ha'u muqra'u kitabiya ha'u maqra'u kitabiya lokacin da mutum zai je kalli mutane da cewa kalli kalli dauki karbi littafi na ka karanta inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya amma ka littafin ka hannu dama kenan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira idan ka karbi littafin ka hannun dama dan uwa duk abin da zaka yi sai kai a lokacin shikenan automatic ticket ne sai aljanna amma a nan duniya baka san inda kanka yake ba ba mu san inda muka dosa ba ba wanda ya san inda ya dosa a cikin wallahi sai dai rahamar Allah kawai to mene abin ka zo kana ganin cewa ka wani ka dara wani wani mutumin banza ne wani dan wuta ne in ya mutu kai dakin ka a cikin aljanna lamba ta na wuce shine waye baka da zaka jefa wani cikin wuta Allah ya samu dace وإنما يتبين عجبه وسروره بعد قراءة الكتاب ما ليس أي ذاك بين فرنتكن كني da jiji da kanka idan ma akwai jiji da ke a lahira ba da qira'atul kitab bayan ka gama karanta littafinka eh bayan ka gama karanta littafinka kaga abin da yake ciki kaga aljanna ce to shikenan sai kai abin da zaka malice intaha magana da aka dauko daga samarkandi a cikin tanbihul ghafilina ta tike tambiyul galfi na littafin alarawi kenan zaka je na yawan kafa hujja da shi ko ya zo a cikin tambiyul galfi dina littafi ne da aka tattara maganganu na hikimomi da sauransu wasu suna da inganci wasu kuma khurafat ne kawai da abatil ba su da inganci Allah ya samu dace anan zamu dakata yan uwa sai kuma sati mai zuwa idan Allah subhanahu wataala ya kai mu sai mu tashi gaba ta gaba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه